na'am bismillahir rahmanir rahim bisa ga karatunmu na alfitun malik muna na a cikin almutada wal khabar ko mutada da khabar za mu tashi ne insha Allah ta'ala a fadin ibn malik wa nahu indi dirhamun wali wa tar multazamun fihi taqaddumul khabar kaza idza aada alayhi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru kaza idza yastawjibu at-tasdira كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما هاي ابن مالك رحمه الله طب malin jafar Allah ji kanshi ai akwai abiya din da zaka yana dauko su daga cikin nan cikin tafsirin sa in ya samu nasaba sai ga yana dauko su yana kawowa to mun ji cewa al-mubtada wal khabar shi al-mubtada yakunu ma'rifatan ko subject and predicate ko al-mubtada mubtada shi ma'rifa ne khabar kuma na kira ne yake zuwa ko to akwai inda kuma za a samu mubtada zo na kira ya zo na kira idan babu wani wata fa'ida tare da shi to dole zaka cinkitar da shi idan kuma bai zanto ɗaya daga cikin alfadul lati la sadara fil kalam ba karatun mu na tufatul wudiya jiya misali idan mubtadan ka yazo na kira babu wani lafazi da zai ƙara mashi wani ma'anan da zai bada dama ka zo da shi a farkon jumla to sai ka zo da shi a cikin a karke musamman idan aka sami mubtadan ka jar da majoro ne ai khabar ɗinka misali idan ka ce indi dirhamun idan muka lura da kyau kun ga wannan dirhamun nan shi ne mutadamu mun gane ko indi a nan zarf ne ko zarf wa mazrufuhu wanda ki shi ne menene khabar to me yasa aka zo da khabar a farkon jumla mubtada kuma a karkin jumla li'annal mubtada na kira huna kun gane ko saboda mubtadan na kira ne sannan kuma babu wani lam yatamid ala nafin aw istifham aw ma shaba zalika watan babu wani lafazi da zai kara ma zai kara ma mubtadan ma'ana bayani ma'ana ta wajen bayani wato bayani ta wajen ma'ana ballantana ce an kawo shi farko kaga yadda an ce ne dirhamun kadimun wani tsohon dirhami ba an siffanta shi ba to wannan kuma sai a kuma da shi farko sai zama na kira musu sufa kenan to shine ibn maliki cewa wa nahwu indi dirhamun kaga misalin jumlar indi dirhamun wa liwatar da kuma liwatar ai lihaja watarin shine shine haja ko ka gani li watarun ina da bukata kunga wannan lidin nan ana mishi lirabi jar wa majrur wa huwa khabarun muqaddamun watarun sai zama mubtada mu'akhar ya fita ko ta Allah ka samu dace to anan indi watarun dole ne ka gabatar da khabar akan mene mubtada me yasa saboda mubtadan ka na kira ne mubtadan mu na kira ne khabar kuma zarf da mazruf ne ko kuma li watarun khabarin mu sai zama ne ja da majrur to a wannan hali dole ka gabatar da shi ba gashi nan ba cikin alkur'ani Allah na cewa lillahi mulkus samawati wal ard ko ina ina ina mutudan mu mulku shine mutudan mu lillahi jar mujrim ne khabar muqaddam to kaga misalin indidi hamun wali watarun taqaddumul khabar multazamun fihi taqaddumul khabar gabatan gabatuwan khabar multazamun fihi abin lazimta ne ma'ana a irin waɗannan misalan guda biyu da aka samu mubtada zo na kira khabar din mu duka sai aka sami shibu jumla ne to dole ka gabatar da mene dole ka gabatar da khabar din akan mubtada saboda shi mubtada bai kunshe da wani da wani ma'anan da zai ƙara ba da dama a zo da shi a farkon jumla kaza idza ada alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru kaza idza ada alaihi mudmaru hakanan kuma idan aka sami lamiri yana koma zuwa ga mene zuwa ga shi mubtada misali idan ka ce fiddari sahibuha tubudu ba nan da kyau yanzu lamirin nan gadi suna guda biyu ko addar suna ne ko sahibu suna ne ko to yanzu lamirin ha shin zai koma ma sahibu sahib ne ko ko zai koma zuwa gadar ne eh fiddari a cikin gida akwai mene sahibu ha mai ita gidan to yanzu ku duba yanzu a shekinin zai iya yaka ce inda lamirin zai kuma zuwa ga fiddar ne to zai iya zuwa zai iya yiwa ka ce sahibun sahibu ha fiddari lamiri zai kuma nan gaba ne kuma zai kuma bayani nan lamirin nan zai kuma masahib ne kun manci ko? afwan ina zuwa yau to to haka ne maganan ku ne eh lamirin nan haɗin to ai na na ma abin nan saboda ai wannan muannas ne ko wannan ko muzakkar ne eh gaskiya ne haka ne maganin ku ne lalle idan ka ce fidari sahibuha lamirin nan idan ya tashi zai kuma ma addar ne ba mene ba ba sahib ba saboda mene saboda ana nufin ma'abucin gidan ne ke cin gidan to idan har ya zama lamirin ha zai koma ma zuwa ga wani bangare na kabar to wajibi ne ka gabatar da mene kabar akan mene mubtada mabancin nan ko kamar ka ce misali alattamurati mithluha alattamurati mithluha zubda yanzu ku lura da kyau ai kun ga lamirin ha zai kuma zuwa ga mene a tamra ne ko to saboda haka anan ya waje baka gabatar da jar da majrur wanda ke shine menene khabar muqaddam mithluha sahibuha shine menene mubtada muakhar wannan fa koda ka je kai magana cikin larabawa wallahi za su yi gami ku sai abi kamata ka kawai ka je ka ce musu sahibu hafid dari za ce kai kuskure ba ka ake fadi ba ga yadda za ka yi Allah ka samu dace shine kaza idza ada alaihi mudmaru hakanan kuma idan alaihi lamirin hi yana kuma ne zuwa ga khabar kaza idza ada mudmarun alaihi hakanan kuma idan lamiri ya koma zuwa ga adabi ma na raja ya koma zuwa ga mene yanki na khabar ɗinka mimma wanda yake shi lamirin mimma yana daga cikin abin yana daga cikin abinda yukhbaru kun gane ko ake bada labari anhu akan shi khabar khabar dinka mubinin bihi wanda ake da bayyana da shi idan muka duma nan ala tamrati mithluha fi dari sahibuha mu duba da kyau inda zaka cire lamirin nan sai ka ce fi dari sahibun wannan magana bai cika ba a cikin gida akwai aboki ba ka ce ne akwai aboki a cikin gida akwai mai akwai mai gida kun gane ko to mai gidan kake nufi ko ko a'a mai gida mai iyali me yake nufi kaga akwai ibhami akwai ambigiti ba da bai ba amma idan ka ce fiddari sahibuha cikin gidan akwai mai gidan wata mai gidan na cikin gidan shi kenan yanzu kun ga ai da ta hanyar wannan ha'un din ne lamirin ha'un ne aka daɗa bayanin mene gidan wata ake aka kawo wani bayani wanda ke da alaka da shi gidan to saboda haka anan ya wajaba a gabatar da mene khabar akan mutuda kaza idza kaza idza yastawjibu tasdira hakanan kuma idan shi khabar ya zama min al-alfaz allati laha sadara fil kalam dama mun ji su ko a cikin karatun muna tufatul wardiya yawa min al-alfaz allati laha sadara fil kalam من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام akwai mene akwai asma'u al-istifham ismul istifham kamar misali mene kamar aina shi aina dole ne a kawo shi a farkon jimla ko shi idan ya zo ko da ya zo khabar ne to dole ka canjo shi ka dawo shi da shi a farkon jimla kamar misali mata kamar mene kamar kam khabariya da kuma kam istifhamiya mun bance nan ko kamar mene kuma kamar kaifa ka misali idan ka ce kaifa zaidun kaifa zaidun zaidun nan sai ka ce ismu listifham ismu ismu listifham gani mabniyun alal fathi في محل رفع خبر مقدم زيد شنو مني شنو مبتدا مؤخر شنو كذا اذا يستوجب tasdira so saboda haka takadirin jumla shine mene zaidun kaifa to amma ba zai bada ma'ana bane anan shi yasa dole sai an fara gabatar da ismul istifham a ce kaifa zaidun kun bincin nan ko domin mene kuna يجب تقديم الخبر على المبتدا لماذا لان المبتدا وهو كيف له الصداره في الكلام هو واجب التصدير شي دي inda yazo ko a cikin jumla dole ne a dawo da shi farkon jumla kawai mun bance wannan ko shine kaza idza yastawjibu tasdira ka aina man alimtuhu nasira kaman kace aina ina man wanda alimtuhu na san shi nasiran me nasara ne kun ga wannan asalin jumlan aina din nan shine mu'mini khabar muqaddam man alimtu man din nan man alimtu din nan shine mutada to ta asalin jumlan shine mene man alimtuhu nasiran aina man alimtuhu nasiran aina shine asalin jumlar kun bace nan ko wa khabaral mahsuri qaddim abada kama lana illa ittiba'u ahmada misali akwai wani uslubi na takaita magana takaita hukunci ba takaita magana da ijaz ba fa takaita hukunci ana ce mishi alhasru kuma ana yin shi ne da uslubi daban-daban a cikin larabci misali idan ka ce zaidun ƙari'un zaidu makarancin ƙur'ani ne sai wani ce la la la la la la la la la kuwa katibun sai ka ce inna ma zaidun ƙari'un ku duba fa inna ma zaidun ƙari'un to ku duba nan da kyau kuna nan an yi mene an yi hasaru ta hanyar mene inna ma a datu hasarin kenan watan nan kana son ka mene ka kauda shakkan mai shakka da karyata mai karyatawa akan cewa zai ba makarancin qur'ani bane a'a shi zai dai iya kashi kai makarancin qur'ani ne kaga nan ka mene ka takaita hukuncin kira'a ga wani ba shi zaidu to uslubin maganar shi ne ake ce mishi alhasru kun gane ko to nan ina mutadanka zaidu ina kabarinka gari to in ka kawo magana da irin wannan uslubi na, na, na, na hasuru ko kasuru ba za ka taba cewa inna ma kari'un zaidun ba a salimi ne inna ma zaidun kari'un haka za ka zo shi kawai ubancin nan ko? masha Allah akwai ma wani uslubin to buri dai zamu shi insha Allah yana cikin musayid na balaga to wa khabar al-mahsuri kaga khabar din sunan da aka yi mishi hasuru kaddim abada ka gabatar da shi yar abada kamalana illatibau ahmada kamar muka ce mene malana ba mu da komai ma lana illattiba'u ahmada asalin wannan jumlan shine ita ce shine mene shine gashi kama haka ittiba'u ahmadan ahmada ittiba'u ahmad lana kun ga lana din nan shine menene khabar ittiba'u ahmadin shine mene mubtada kun gani ittiba'u ahmadin lana wannan shine mubtadanka wannan kuma shine menene khabar to da ka kawo shi da uslubi na mene na hasuru nan shi wannan uslubi na hasur a inna ma zaidun qari'un an kawo shi ne ta hanyar mene inna ma ko to anan kuma shi uslubin hasur din an kawo shi ne ta hanyar mene ta hanyar kawo ma adatu na fiyin da mene da kuma illa istithna istithna kamar misali bane wa ma muhammadun illa rasulun la ilaha illallah jamil jiddan to idan ka kawo mubtadanka a uslubi na kasuru a hasuru to dole za ka gabatar da mene khabar din ne wa khabarar masuri kaddim abada afwan ɗazu wani bayan da ya kamata in yi inna ma zaidun kari'un wannan wani uslubi ne na kasuru idan kai ka takaita kira'a din ga shi jumlan za a juya za a juya ta ne ba kamar yadda na faɗa ba za ka ce ne inna ma mene ƙari'un zaidun haka za ka zo da ita ba ga kabar ɗin ba wannan masu wannan shine zaidun shine masu to dole ka gabatar da kabar kun gani wannan kuma shine mutadanka to ku duba nan da kyau kuka kun ga ittiba'u ahmada wannan shine mubtada ko ko ba shi bane ittiba'u shine mubtada ko lana dinnan shine menene khabar ko to da akai hasuru malana sai a gabatar da menene khabar ittiba'u din shine sai aka da yake shine mubtada sai aka zo da shi a karki to saboda haka idan ka zo da uslubi na hasuru ka takaita khabar akan mubtada to wajibi ne ka gabatar da mubtada akan mene khabar din ka misali ka ce zaria madinatu ilmin zaria madinatu ilmin to kana son ka kawo kawai wani ya dauka binni na kasuwanci sai ka kana son ka yi hasuru to dole zaka ce mene zaria madinatu ilmin sai ka ce mene a wajen hasuru ko kai da inna ma ko kuma kawo da adatu nufin da illa inna ma madinatu ilmin zaria kun gane kaga dole nan yanzu ka gabatar da menene khabara kan menene mubtada ya fita to Allah ka fahimtar da mu wa khabaran mahsuri kaddim abada khabar na mubtadin da aka yi hasur aka takaita hukunci kansu ko to kaddim abada ka gabatar da shiyar abada kamala na illati ba ahmada kaga ma nafiyatun lana sai ka ce jaro majrur khabar muqaddam illa adatu hasrin ittiba'u ahmada sai ka ce mubtada muakhar wa taqdirul jumla menene ittiba'u ahmadan lana shine kawai ya fita miji nawa kenan to bari mu kare ki na garki na biyar ko sai mara wa hadsu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma a to ai shi kuma mun kara wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif fa zaidun nustugniya anhu iz urif watan akwai inda za a iya share mubtada za a iya share kabar kuma wannan ina jin kai makan kaban labari ko ban jafar yadda ya ta isi shahadi da baitin nan akwai inda za ka an share mubtada sai a bar mene khabar akwai kuma inda za a share khabar sai a bar mene mubtada misali wani ne ya hango kana zaune da wani ko da ya buga muka waya sai ya ji wani na magana kusa da kai sai ce manin daka mai amsa misali idan zaidun ne sai ka ce zaidun manin daka man zarabaka zaidun misali kun gane to kaga da ka ce zaidun wannan khabar ne mutadansa mahzub takadiruhu ko zaidun wannan yana da sauki kuma kuma duk muna yin shi ba cikin magana muna yin cikin magana magana ba ba sani ba za hukunci ba shine sai ce kaga za a iya share mubtada a bar khabar kamar yadda za a iya share khabar a bar mubtada wa hadsu ma yu'lamu share dukkan lafazin da aka san shi na mubtada ko ba kawo shi ba cikin magana za a iya hararo shi share shi ko kuma khabar ja'izun ya halasta kamata kulu kaman yanda wata wani lokaci inda za a tambaye ka a ce man inda kuma ka- da Allah waye a wajen ku nan na ji alama akwai wani tare da kai man inda kuma waye a wajen ku sai ka ce zaidun kaga ai takaddirinsa huwa zaidun ka gani wa fi jawabi kaifa zaidun inda wani inda wani zai tambaye ka yace maka kaifa zaidun kun gani ko kuma wani zai tambaye ka kaji ko kuma ya tambaye ka yinin yau kaifa yawm a'a ya tambaye ka labarin wani abu ne da kaji da kaji gurinsa kun gani ka yi tafiya sai ya ce maka kaifar safar me za ka ce tafiyan ta ci nasarar ma har allah ya taimaka ka samu wata budurwa kai aure ya ce haka zai ka ce mene khairun to nan ka share mene ka share mutada takadirin juna shine mene huwa khairun shikenan eh eh ko bi khair yayi to saboda haka wa fi jawabi kaifa zaidun jawabin amsan jumlan da wani zai da zai tambaye kai ce kaifa zaidun yaya zaidi ke kul danif yake ce ai gashi na kusa kun gane ko to fasaidun fastuguniya fasaidun ustuguniya anhu kaga shi lafazin dai ne zaidun an wadatu gabar mene kawo shi ba kawo shi ba iz urif saboda ya riga an san shi an riga an san shi mun bance nan ko to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora so idan Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu tashi wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma ka mithli kullu sani'in wa ma sana wa qabla halin la yakunu khabara anil ladhi khabaruhu qad udmira ka darbiyal abda musi'an wa atam تبيين الحق منوطا بالحكم بال- بالحكم أما سجنا بيدنكو no wa akhbaru bi ithnaini aw bi akthara an wahidin ka hum suratun shu'ara kuma kaga wannan karatun ne na kadarun da dafa wa kad yajuzu ta'addudul khabar Eh, shine wannan bakin yake magana mun yi shi wani lokaci a cikin kadarun da da daga nan kuma sai mu shiga kana wa akhawatuha insha Allah ta'ala to abinda Allah ya bamu iko mu karanta didi Allah shi bamu ikon ah, Allah shi bamu lada kada ku manta muna wannan karatun ne domin mu samu wani kaso na luga wanda cikin ikon Allah ta hanyar sa zamu ƙara fahimtar nassin al-nassin al-Qur'ani da hadisi amma bisa ga fahimtar magabata saboda gaskiya shi kanshi ibnu taymiya rahimahullah yana daga cikin abin da ya kawo ya nuna cikin fatawa fatawa nasa ya nuna wajibcin koyon luga ba don koyon ba saboda mini su yake cewa idan babu luga to ta wace hanya ce za ka iya isa ka fahimci alkur'ani da hadisan mazo sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai yi ba ba zai yi ba dole sai ta hanyar alkur'ani da hadisai a sai ta hanyar luga din nahau sarfu balaga adab ne za ka iya fahimtar mene za ka iya fahimtar ah, alkur'ani da hadisai na nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya samu nayi a sa'a shikenan ko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk